الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل الحمد لله Allah subhanahu wata'ala ya dawo da mu a wannan rana ta alhamis ce rana da kai kai azumi guda goma sha guda ashirin eh an azumi ashirin wannan muna yi wa Allah godiya da haka kuma an yi rashe-rashe da yawa wanda suka shafe mu da kuma wanda muka ji labari ba su ba a zumunta dukkan muna yi musu addu'a Allah ya kirta makwancin su Allah ya kara su da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam akwai shi Ibrahim Sheikh Ibrahim Sheikh Tahir Ibrahim shugaban majamau ya rasu kamar jiya ne na gari shekarun jawaye wanda da ce ko ya rasu shi ne shugaban da yake yin maulidin na shubrai wanda ake ake na ƙasa ƙasa dama mataimakinsa wanda shi na zagiyar na shi ma ya rasu ido ne shi da kaula ko ya rasu saboda haka mutanen su sashi da to shi ma sai Allah ya ya masa rasuwa da shi da dukkan su muna yi musu addu'a Allah ya saka musu da alheri amin da suka rayu cikin hidimar addini da hidimar ɗari da hidimar fara da shi Allah ya saka musu da alheri Allah ya sada da annabi Muhammad Allah ya da musu rahawa abinda suka bari Allah ya musu albarka Allah dan kimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya raye bayan su kuma ya kuma Allah ya kesa na zo yadda Allah ya yi musu kyau cikawa suka rayu gari da kuma gari da da hidimar faida kuma Allah ya mana haka saboda kimar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne malam shubra ne na fada cikin wannan harafi yace da mutu madih al-hashimi wa qadara ash-shaq qadiman bi qalbi نور أمداد رشا ولم شبرا يسيطننت لا لام شيء مديح الحاشمي يبو نبحش من دينه ما لام شيء واتو يبو نبحش من دينه an gani? me ya kana lamun ce wa kadara sha nuru amdaki da ce hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi mun mai zafi da hasken yabo gare shi bi kalbi a cikin zuciyata wato rashin daidai kadima ba ya zama ke tiri aka lamunce mu da zama annabi ya yi mun yayyafi da hasken yabansa tiri a zaki a gane وذلك annabi sallallahu alaihi wa sallama shine mahmudul makari abin yaban nan na matsayinsa shi Allah ya ba makamal mahmud an gane wani rana na martaba da girmamawa na soyayya Allah ya halittarwa annabi shi da kansa annabi ya ce ku zanga roƙon Allah Allah ya ba shi kuma har cewa wanda suke roƙarwa annabi shi annabi ya lamunce wa kansa ce kansa sai ya kaji masu kiran sallah an gama kiran sallah sai karanta Allah mara ba shi kan san ma salaka har fa kan Muhammadu da an gani to shi kadai Allah ya ajiye wannan ran kan ana gani nan da wuce Allah bai halicci mukamin don wani ba ana jina amma saboda girman mukamin annabi ne shi mutum ga gaya wa Allah ba shi mukamin mai dalili dan amfanuwar mu shi ne in ka roƙi mukamin kake Allah ba annabi haka ne gawa kamar mata ce take cikin gidan mijinta wata yake ce ba sai yake cewa Allah ya sa wacce wani aure misali a to na aure to ina jin kana ta ta zance ma dan ce ma ta ko kuma shi mijin ne yake kan matar cewa mijin wancan ne kai dan ai ma alheri to alheri ai kai taimakon kai amma mukamin salamun zala sallallahu alaihi wasallam da shi bai ne ban mukamin muhammad to wa inda ku wanda yake da wannan mukamin hadisi bara yake mu amani shine aminci na kuma shine guri na an gane amani shine aminci na an kullu ma yusha daga dukkanin abin da ake jin tsoro madal ayyami rikuwar kwanuka kawai annabi ne abin قالوا صلى الله عليه وسلم an gane da yake cewa amani manzan Allah ko sallama ya tsare ni ya tsare min kurta zulmi dukkanin zalunci wa zulmatu da kuma duhu an janaji sannina zalunci da duhu an tsare ni sannan da ya tsare ni daga zalunci da duhu sai kuma annabi ya min wata baiwa wazan azaha sai ya kawar min annin annin gilla daga kwafi gilli ba na zafa su kowa ne in tattali ne ibrahim allah ya kowa za mana kowa shiga da janna to da ni na san yarwa allah kuma na san yarwar zai wa annabi an ga to jirgin da Allah ya ɗauko ba da jirgi a kan kowa to yanzu kullum buri na Allah ya kwaso abu daga cikin annabi ba ko kuma annabi ya kwararo ga wata izuwa gari ne kawai haka nake so ana gane wasu dubin shafi Ibrahim a cikin manzon Allah duk wanda ya bai shi wani ba da kashi ba san shi in ka san shi ka karanta shi in an fata sunansa kafin wanda sai rabbi Allah ba ta za ka fara wanda kuma yake tunan nashi ne shi kuma yake kai shi wani waje shi ma bai san shi ba rai idan ka san shi ba za ka gaya wa shi ba da wata kalma ko ko ne ba za ka kira shi ko ka ce masa gauzi ko ka ce masa wadi ko waye abin da kawai za ka raba masa ka burge shi ka ce shi masoyin annabi ne kuma hajjin annabi ne wani ramu za ka bashi da ke wannan Allah kuna gane karatun nan wato kamar abin da nake tsora wa kullum a nan duk karatun da muke yi wato so muke yi ta hanyar wannan littafin da muke karantawa da shugaban ya zama Allah ya karkaɗe mana kallon wani annabi kamar yadda kuka sani Allah ba shi da wani network tun da aka kafa duniya area ba ɗaya ta tsaye kowane annabi ya kan tsaye wannan sabis ne ta so ya tabbatar wani sabis ne shi ne kawai sabis Allah na annabi ne annabi na Allah ne kuna gane kuwa sai aka duk wani abu da za ka mora a wajen Allah bai komini da za ka mora a wajen Allah ba ruwan Allah da sallanka ba ruwan Allah da azuminka ba ruwan Allah da zakkarka ba ruwan Allah ba ruwan Allah da kanka abin da Allah yake da ruwa da shi da kai yaya alaƙa ka take da Allah to sannan idan sai sallah za ka amfani ka yaya alaƙa ka take da Allah sannan idan sai azumi zai amfani ka dan ne waye ke kai azumi annabi waye ke kai sallah annabi wane ne nuna maka girman sallar kuma ne nuna sallar girma duk iya hadisin ka duk iya karatun alƙur'an ka duk abin da kake kisa kan annabi ka bai sai da kake kisa annabi kan abu Allah kuna ganewa annaba ya kike cewa akan abu to kai ma sai ku fita wannan shine mutum ya so ba an gane babu wani almajirin shubarai inda ya fi shubarai a gumu yadda muke ci rigar annabi na fi cin shehu ibrahim dubu ɗai sai shi dubu ɗai sun ɗai sau na jiru riga annabi kawai wanda aka kawo bai sa ba ya alamta da kasa Allah kuna a kaskar shi Ibrahim cewa yi ina ma Allah zai shi Ibrahim wa ya ce Allah ina ma baka yi Ibrahim wa ha da yake so a yi ka ya ce Allah ina ma ka yi ƙurar da takalmin annabi ta ka ƙurar da tashi ni ne wannan ƙurar Jisho Ibrahim ana ba ya ta wani za a koya gidan manzon Allah na ɗaya daga cikin matan na na shi shi take faɗa take cewa shi ɗan akwai ka ga dole na akwai ke ɗaura kuma da ku da shi da kanki fara da wannan fara da to idan annabi yana cikin gidan ɗan akwai zama yake yi ko da aka rubuce zama yake ba ya ɗaura kuma idan annabi ya fita inda ake zama to sa ko sai shiga wani abin da shoran yan akwai suke yi ba akwai ba ba akwai ba ana gane da shi da shi ne shi yake ni annabi ya kusar min wato da dukkan da kawai ilimi wato da kuma kwafi wani bishiya da kuma albus ba za ka ba ni da wannan dama kuma san annabi abin da yake wato yake yi wa ɗan adam ya ta kenan san annabi da yake ɗauke wa ɗan adam duk munanan abu abubuwansa ya je masu iri da an gane wa a sharaka bin nuri wa a sharaka bil anwari sannan wato soyayyar annabi ko kuma haske na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa asharaka sai ya haskaka kalbi zuciya ta wa qala bi kuma makajina za ta an gani za ta ba abin da aka zuba na cikin kamar kai wa qala mutum kamar kai cikin ka ai kai ne ya ko an zuba wa ake sai ka zama kai Muhammadu Shamsuddin shi ne ranar addini kaga a ba kaɗasha hakika annabi ya taka duhu duk kai annabi ya taka sai da ka fa'in an yi al'aqabu yawman wa amurku idan manya-manyan aka samu ko wato suka samu wato wata makanta ta kama suka samu wani dan motsi haka haske ya musu yawa ya zama sun fita daga cikin layi nauyin hasken ni ibrahim wani sa'i wato ina da wato mai jagora wanda yake gyara واحضر الممشى تحت التفكير كمان ايه انه يمشينا الصحه لو صلى عليه وسلم كويس ما جاش احنا وصلنا زي لكن ما جاش الجيل الجديد نفسه
يؤيدني في كل مشهد دهشة أبو القاسم المكتال من عبد ما رشا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليم تبين لنا العيشا عليه صلاة الله ثم سلامه شراكا تركنا لنفسك والوفي عليه صلاة الله ثم سلامه تحلي كلامي والمهارق والنقشا عليه صلاة الله ثم سلامه أكون سواه لن أنسي ولن أخشى عليه صلاة الله ثم سلامه شراكا تركنا لنفسك والوفي عليه صلاة الله ثم سلامه أكون سواه لن أرسي ولن أخشى عليه صلاة الله ثم سلامه عالم وسالم حاربوا كل من غشى عليه صلاة الله ثم سلامه شراكا تركنا لنفسك والوفي
wato abul qasim al-isbab annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake baban alkasun kuma abin da ke kawa ke halitta an ga yu ayyuhi shi ne yake karfafar ibrahimu fi kulli mashhadi da shahadi a cikin dukkan wato wani mashahadi da aka tsago su samu da hasha a cikin sa min ajali marsha tun da da yin wancan yi yabon nawa tun da yin kuna ya yabo kuna gane karatun nan eh ka san wato ba zai akwai wani abu guda biyar za ka ci wato an ce zai ka ji wajen wato jami'a ko jami'i ko jami'a ko jami'i ko wani halka jami'a wani yawwa wani ba jami'i jami'i ko shi ne ya san ya tabbar da wani ba jami'i sai ce aha ya jami'i da yake wa alsunahum ahya wa zakka wa allama bi nuri hadi nuri shi nuri ko to wani lokacin mun ake da sirri wallahi ko kuma sai ce ne to haka komai na annabi magani ne an gani akwai lokacin da hadisa za su annabi take nema kamar me wa ma ta kuma rasul wa khuzur wa ma na kuma anu fantum sai ka zo ka sami shi yana cin abinci to su ake ka kalli irin wannan su cin abincin haka Allah yake so ka ci abinci in kai yadda in kai yadda ba annabi yayi ba kai da ci abinci kawai ba kai abin da Allah yake so ba sai ka zo ka sami shi yana bacci za ka ji sun bacci ta wata kai irin yake bisa dole ka ɗan adam ka tashi ka tambayi malamai ya annabi kaza me yasa kake zuwa in za ka yanke maka kake tafiya ko umara ka je kai da garawa me yasa za ka sallah kake tambaya ya ake yi da kake da yadda garawa wani me yasa ka ce ake nake zakka da ka faɗi yayi ne ko yayi ne da kake yin da yadda ka garawa a ce shi kaɗai ne kenan ko a cikin komai so ya ce ne alaihi salatu lillahi summa salamu salatun Allah da zai son Allah tabbata ga annabi Muhammad da shi Ibrahim salatu salatu wata kirimin da gaisuwar da tabbatar a'a
كريم منزل عليك كريما من كرام علو مثوى كتاب مليد من مجيد ممجد عليك مزيدا عند العرش والمأوى عليك عبد الله ثم سلامه صلاة تزكينا يبكي ونبكي wato wani mushaf ya ce wato kadin ta kadin kadin kala hadis kalbi ko kuma arzau kalbi wato da ce hakika arzau kalbi ta sannan zuciya ta gabas da yamma kudu da arewa ƙasa da sama duk abin da ka sani in dai ya shafi zuciya ta امتلأ بيدك بحب الأمين بحب بحب أمين الله وسيار أبو كتشان الله وأن ينكت كالجهل والندى أكيد إذا قلت زوجة كذلك بقى وأنا أبو بقى أنا أبو بقى ولا ضرر بابا ما واجه بابا واجه سوى رجل annabi shi ne sarkin bawa to ya mun haka ya bani in annabi ya kyauta waye zai mamaki ya ce ya aka yi aka yi haka ai ta fi kyautar duk abin da kake ganin an ba wa shehu rai ko me aka ba shi da shehu ya ce duk halittar Allah annabawa annabawa zuwa masalai turul azim dabbobi tsirrai da kowa da komai mala'iku da sammai kasai. Ko? Duk wani da kuma da wata iyawa ko wani burgewa ko wani abu da yake ba ta sha'awa. Baiwar annabi sun je kogin annabi sun ɗiba a cikin kogin annabi. Amma misalin mu duka halitta sun daga farko hakan su. Kamar mun je maliya ne da kofi mun ɗebo ruwa. Me muka ɗaya? Bale ka san ba ba ka haka muke da Allah duk halittar ba kowa da kowa abin yana nan a nutsai yadda yake an kamfata an kamfata an kamfata shi kaɗai ne wata kalma da bawashi yake faɗa ka ci arziki ka bar inda arziki yake wallahi ba wanda wannan kalma za ta kwallo sai manzo Allah a ci arziki ba arziki da yake sai dai aka baka wani kuma abin da zai ka san da shi kadai ya hau duk wanda ya baka yau gobe ya dawo ya yi baka shi buka dawo ya baka ka ce ka da kai a haka yau ko ba gane gane a haka ne ko ka yi da kanka za ka da zinabi amma shi annabi ya zai baka in ka zama ka dawo ya kara ba ma gobe ba in ka zama ka dawo ya kara maka in azaman ka dawo ya kara maka kai in ma ba shi da shi ciwo ba shi ya bayar in wani a cikin sabon ya kare sulla kanka ta kula kanka sai sai ya dawo in wani mai kirari ya ce hali da yake yi sai su ki fuska shi kadai ne ban shi kadai ne da kanta tsakanin tsauni da tsauni ga jifa-jifai nan a wani na ba mu kare da jifa-jifai ba ku su jifin lokacin rakuni suna jirgin lokacin tsakanin tsauni da tsauni ga su nan da jif ne manya-manya wanda ba irin ya kalli wani ke wani ya gana kallon abu kana ta kallon abu da juya ya dawo da ya ce wani kana so ya sun fi da ke ce an baka ka kaɗa su eh an baka kaɗa suka tafi lafiya an gane kuwa ya tafi ƙauyensu yana yi yana kai jama'a ku zo ku ga wanda yake kyauta ba ya tsarkare bayan magana yana da wasu sosiya shi kaɗai Allah ya wani a cikin halitta ka fara da kuma ko abin da za ka a gidanka shi ne ke fara cin da eh to shi kuma annabi fara da abin da za ka a gidanka shi ne shi ke ana shi ana gane ya kwana ba shi da koko wannan za a yi bacci sosai amma ko kasa a doka gidan ya mutu ya bayar da yake ya gura sannan gidan yake da malamin ya kwanta yana so da kaga yana bacci yana bacci da sallama kwarai kaga malaman yanzu saboda kuli yana ta ba ma bacci ya ta kwanta bacci annabi yana bacci yara hadisi ne daga Aisha ta faɗa ta ce annabi bai tabbata tun daga farkon dare ya zauna da yana ibada har gare wani da tabbata ba duk ji mai ɗakin ya to me ya birgo ka na kace ba ta bacci ba to me ya ke ne kaiwa ka tashi daga sunan gari sunan gari kenan ko ba inda ba kana nan an gari annabi yana bacci ya kwanta ya bacci da bacci ba ruwa ya juya da ya juya ya juya da ruwa sai ya tuno wannan biya ya na gida ya ba da kusa ya ba da kusa shi ya rage ya ci haɓa ko da na wannan gari ka kayan da bacci ya fita ka da dabo na ka bashi dinara sannan ya kuma da kowa kwace ba ta bai zuciyar annabi ce ba ta da shi amma idan ya tsaka da tsara sallallahu alaihi wasallam kala ana gane karatun nan ba har ka wani da ruci mana da kana kai ba ka wani da waya kunnan kana shi ne da kaga kwanan da kwanan da ne ne maka bayan ya shiga na maka mun gani a jakka alaka da Allah ta kaso an gane ko Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama Abdullahi ba wa Allah ba Allah bane kada ka rinci rinci ka ce annabi ai Allah ne a Abdullahi ba wa Allah Allah Allah ya ba annabi kuma duk abin da suke daraja da baiwa Allah ya ba a taba ba ko me shi Allah ya ba amma a duk da lana kunci ta Allah ce malaga da kare kare kare kare da ke aya annaba a shi kana yau ai mun gano wannan annaba Allah a Abdullahi sunan da Allah ya so kira shi kana shi ma Allah ya kira shi da sunan da yawa irin su wanda da asara bi abdu ولن كان ذو الرحمن ولد فانا اول العابدين تبارك الذي نزل القران على على عبد عبد sunan annabi kenan amma tsakanin ubudiyar annabi da kai yaya yake sai ki doka ne shi ka yi dai an gani sai yi ne shi babu wani wanda yake ko shi da kuma akwai tsakanin Allah da halitta akwai wani abu wani abu da ne Muhammadu in Allah ya kwararo ifada suka min yayya ya hada zuwar da mutane sai in Allah ya kwararo abin da zai kwararo kan annabi zai kwararo Allahu huwa al-mawdi wa ana al-qasim ne kuma duka duba cikin karkuwa ba shi abu da ya kamata a bashi jama'a kuna gane ba dan Allah kuna gane ba ku gane wala da ba to sai hidu kai mutafahata annabi shi ne shugaban halitta saboda ka duk barayi falam arfa an ne shakawa yau mai ba zan wato taɓa ɗaukar ka kukana ne shiga rana ɗaya ila dai zuwa wurin annabi dukkan da na faɗi ko kana in ce ya rasu na ga abin da yake jagora an gane Allah ya yi wa annabi barra da ku ayi annabi yana da wato mu'jiza an gane da faɗa wannan mu'jiza ta annabi tawon bara da har tsawon zamani ba'da ma talasha suwa'a bayan ya wajen sarko da duk watanta aina zalman wasu kalwa ina da mafarkin shirin da soyayyen kajin tana yana to wata mujiza ce ta annabi zai ce kitabu da ce wata littafi ne karimu kuma شو على القرآن كريم على القرآن
min karimin mai girma
kuma ta za a abu biyu kenan shi littafin kari wanda ya ba shi littafin kari ne sabbat alaihi kariman kuma ya zama a saukarwa kai ma mai girma sallallahu alaihi wasallam hadi girma nawa kenan eh to min kirani da kan sarki masu girma iyayen sarki alau da suka ɗaukaka akan wa masuwa wajen mutum
كتاب مزيد من مزيد ممدد عليك مزيدا عند ذي العرش والمأوى كتاب ذليل من ذليل منزل على قلب من يمغو الضلال مع الأهواء عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تزكينا إلى الذكر والذكر كتاب عظيم من عظيم منزل على أعظم الأرسال من لبسه التقوى كتاب من الله الذليل دلاله على المصطفى المختار من لا له شروى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تزكينا إلى الذكر والذكر كتاب به شرع من العرش نازل على خير مخلوق به يرفع البلوى عليك به حبلا من الله واثقا وفيه نجاة من ضلال ومن إغواء عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة turai ba ya zake da wani تزكينا hukumi ya ce kitabu da shi zo ce littafi jaridu daga babba to kitabu littafi ne macizu daga babba an gane ko kuma kitabu littafi ne macizu babba mulki babba kuma kuma jaru alai alaika macizan aka saukar wa wato abin sokarwa ruwa gari ka goma abin wato ba
an gane
babban sunan a wajen ba inda da arshi a wajen kuma abokin al'arshi Allah ya kai wal ma'awa da kuma jannatul ma'awa Allah ya mai girma yin jalilin daga mai girma muna zarin wato abin saukarwa ala ƙarfi a cikin zuciyar mai ya kuɗi balala wanda ya shafi mata ma'anin ahawa tare da son zuciya annabi kenan kitabun kashi a cikin rukun wani alfahari daga mai girma muna tsarin abin sokarwa ala azumin alfahari man zuwa so wanda ta kawo na kan mahaifar lalai wa zalawa ne wa tsoron Allah an gaji so ce ki kada da kawai ne minan lafi mai girman kuwa ya zama mai
muna sanin abu ala mustafalin ala mustafal mutai a bisa mustafa wanda ku Allah ko sharwa annabi ce fa isla rasulullahi ya hada kama ba a ji
فمثل رسول الله لم يحضر مجمع فتقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم wata mahalarta ko wata mahada ko maciya ko marmaraba ko daraja ba su haɗu irin annabi ba kitabu so ce littafin bihi da wannan littafin ne shar'un wato shari'a an gano wato na ji ko ta zama abu ko abuwa daga al'arshi daga al'arshi wa aka san a masaukar ita ala aiki a rufe a bisa kewar ya fita bihin da waɗannan hawa Allah subhanahu wa ta'ala yarfa'ul balwa da ke dukkanin musulman da ke kai alaikaki alaikaki Allah ya tabbata an gane domin hablun min Allah wahid yake a cikin Allah warkar da amintacciya fashe a cikin wannan littafin a jihar akwai tsira min al-dalal da kafata wa min ija da kuma halaka domin dukkan nan wasu hukunce hukunce da Allah ya saukar wa da annabi kada kan yake cikin alqur'ani kada kan da ƙulubu da dukkanin abu na ci gaban duniya za mu ɗauka wani bature ya yi kan ɗauka da wani da ya yi a cikin alƙur'ani ya lalaba ya ɗauko na
فأشهد أن الله لا رب غيره وقد بدل المختار وانزاحت الأسواء عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة فيها كل العبادات كالتقوى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا يسجد والوجود عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها كل العبادات كالتدوى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها أرفع إلى الغاية القصوى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا يسجد والوجود عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها تنحى ذنوب الفتى محوى عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحبه قد سقوه به صفوى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي ما أشهد شو سنة شهدوا أن الله لا رب غيره شو الله سبحانه وتعالى باب الله أشي الله duk wanda yake Allah kuma kare shi in yake biyu ne na makare shi Allah ɗaya ne shi shi kaɗai shi ake bautawa ba wani Allah sai Allah sannan in ka gane wannan ma'arifar wa qaraban lakal mutaw hakika annabi sallallahu alaihi wa sallam abun zafin Allah ya isar da sakon da Allah ya washi wa zahatul aswa kuma ya kauda munanan wato ɗabi'u ya kau da munanan wasu ya kau da tashin hankali da ya mutu daga duniya duk wannan ya mutu daga duniya su kana yi sauka aka da kan magana da magana da ta kan yi ya zama kowa ma gari tashi da duniya ta magana ba da ya tallafa kowa ya ce idan kare ya taɓa kwanan da za ka ci abinci a ciki ya yi lallai kakan kare yana kamar lafiyar ne haka ya yi zubar cin wani ba sai mun zalla ta salama shi an wanke wannan kwanan su bakwai sannan za a yi amfani da kwanan na farko a za a hutu ko sabu ko kanwa ko kwana kashi wanda ka yi wani mutum tun da muhammad ya faɗi wannan abu haka yake sai suka ba kare da yake su sun gimu technology ko abu ya ci abu ya ka ɗauko abin aka wanke su aka wanke su ɗaya suka sa makirar kusurman wani abin da ke haska a ƙananan cututtuka da suke da ra'ayi a cikin abu sai suka cike da abin amfana ana gane ana jina ko sai suka wanke su haka sau uku haka sau hudu haka yana da gware sau biyar haka sau shida haka su zo ka sai gaban yana nan za ka yi aiki wani kowa yake za ka ɗauko aka sa sai a ga ya fita yadda kaka tana min alabe dai daga cikin abin da yake sawa naman alabe yana hana zuciya ka ganin girman mai girma kuma yana jage kishi daga cikin zuciyarka idan kana tana min alabe ba za ka ga wani mutum ya lago mata ka ya mata kita ba za ka damu ba wai abokin ka ya kake ba na bai hana ya ce ko annaba a cikin addini ba wanda duk bashi ya kishi ba zai shiga aljanna ba ya ce to sau da ana kashe kaka tana ma da shi koyar hana kishi ana gani ne kuna gane koyarwa a lauyi duk abin da ka ji ba ya ce kakkai kakkai kawai in kai akwai matsala in ya ce kakkai kawai kakkai in ya ce kai kawai kai ba a shawara da kowa صلى الله عليه وسلم صدق عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة الله وكفر الله تفتك النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلاة صلاة بهذا البركة من سبيل kada ku tuwa ake nafi ake nafi mana kullum ibada dukkan ibadan da wani yake Allah ya nako mana irin ladan ya bamu saboda albarka da wannan salatu alaihi salatu lillahi summa salamu salatin Allah da ke tsara tabbata ga nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatin biha da albarkacin wannan salatin ne ar'a nake hawa ila lazaya ce kusuwa da zuwa matuƙa tsororuwa matuƙa alaihi salatu billahi kuma salamu salatin Allah da ke tsara tabbata ga nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatin salatin biha da albarkacin ta ne tun ha ake shafe zunubal zunubul fata wato zunuban wannan saurayi da rafi mu ma'awan shafewa alayhi salatu lillahi summa salamu wa ali da alayen manzon Allah wa sahabi da sahabban manzon Allah da ali da sahabu arsu aka shayar da su kurkuku har annabi hawan takaccen su wanda sura ta ga wanda kai baka isa ka ga abu ba in ka gan shi sai ka so su kawai haka zamu ليش غضب؟
حرف الراء رقيت بهب المصطفى كل شامخ من المجد يزري كل راس وراسخ بل انما هب الامين كرامة وغرف الجمركان وكل المشائك عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تربينا للذكر والهدي ومن يستغل شهرا بهب محمد ينال كل ما يهوى من أعلى البرازخ وقد جاءني منه البشارات إنني بملكه أصمو فوق كل الشوابق عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تربينا للذكر والهدي وقد جاءني منه البشارات إنني بملكه أصمو فوق كل الشوابق وقد فرحت كل الهروب لأنها اكتسبت للست لحيل نازم وناسقين عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تربينا للذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه لنطوي بها البيدى وكل الفرافق عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تجري بشرك إحدى النواسك عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تربينا للذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها أمسي بياسا بصارقي عليه صلاة الله ثم سلامه آل وسلم قرب فوش العناسق عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا يسر والهدي شيخ شيخ إبراهيم آه، رضي الله تعالى عنه الكودة في أسنجاي شنو تسأل ربي نحو وتو كل شامس ذكر الصروات حتى الخشع من المجد الجنوى أنجاني يزري يفكي ولا الجنوى ليس كسر كسر كل رأس دكا من جرما ولا بطاع ولا تكن دراسة ولا في الإلمي دكا نما نمالا من ديك يا كبت أكشن إلمي ما في شيء دوكا الله يبقى شاكينا يا لون أفر كدار يا يا إشارة سوى ذلك بحب المصطفى هو رسول النبي محمد تقصر تقصر النبي ده الله يا mai yasa ko muka bokka cikin ilimi sai ka ga kai wa hadirin annabi da sauransu bai wani yau kake wani gaba ba har san annabi kake wani ba har da mutum annabi ne musu yau sai ma shi za wato akwai wanda da za a goge ilimin shari'a za su daure shi shi gudan yana bayyana ta da ne rawar kaga ba magana ilimi ne ke ana ganga ka kalli littafi da wato inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka kalli isa irin ta shugaban da kai ka kalli waya irin ta shugaban juri ka tsabar tukuri in dai kalbi ne ya san harki duniya sai dai kure wa shirki saboda masifar shi ta da kalashi idan aka gawa maka na ta shirki duniya ne hankali zuwa wani kama ba amma ya ce shi almajin na shugaba ne kuma ba a kira ta shugaba kuma ba ya rawar kuma kara yake diba ya tsora a ka yana gyara gonar shufrai taiwa ragoma an gane ku to haka kan annabi bale na in na kuma fari amin ka ga san amintaccen Allah annabi Muhammadu karamatu girma da ba da buwaya da karama saboda haka da wannan soyayya da nake yi wa annabi wa qadam kuntu murdana samayin waliyai wa kullul mashayikh hum waliyai saka zama suna karkashi saka zama suna yi saboda haka sai ke baka shawara kai ma wa man yashtaki wanda duk ya shakanta بحب محمد وسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يفك الشجر لك بحر الله ما نبدا ينال كل ما يهوى زيدنا بسكة من يكسو من الأعلى المين برامج وسوء أسفل وسوء مدي لو كسر فرسل كل عظيم وسوء مكان لنكر شيء أقل برزق برزق كل برزق inda kana ta kauta ko shi kasa kasa kai kada kalara da sauraka wa karaja bisharar hakika bisharar ta zo min ku daga manzon Allah ni Ibrahim adar ya bishara inda ni cewa ne da iya da yabo da rikin da da annabi a cikin nake ɗaukaka a kan wa farkon da shawari a kan dukkanin wani maɗaukaki dukkanin wani shi domin da rike annabi sai dai an an gura shi a cikin dafa ne sai zai jike da kasa da to ba wani shi wani ba wa ƙarfa da hasan kullum hurufi hurufin hijaiya ba ta da hawaye da sauransu da shi bara ya kai fari har sun yi fara ciki da zuwa rufin da iya da ba da wau da sun da ta da ta da kowa ne to sun yi fara ciki ba nake me ne ya alha ka san da shi ne ka dalilin nan duk da fara kula da suna kasantuwa ne da wata tufa wani abu na ya bar ɗaukar da ke sallah ya ban addin da kake farji ba na ga maka akuya in annabi shi zai zama yake ba sai da na'urar ne yake faɗa a rashin yake ya raka manzon Allah kuwa yake duk da kusan da ya biyo ya ce dutsen ya ce assalamu alaikum ya rasulullahi annabi yana cikin duk ta cikin wurare shiga nan ya fita nan wannan wato ya da take cikin majalis tana ta gaida annabi to hurufun hijaiya da rasu wata ba an gane yana wato wanda shi ya manta wala samun da wanda ya kushi ya tana duka da kasar Allah sun ba su zamu salatar Allah da ke san Allah tabbata ga nan Muhammad da albarkacin wannan salatin ne yin yin tsaro bi halku baita za a rasa yin kadagin daji wa kullum faransa da faɗan ƙaramin daji a rasa yin shi gara da yaran suka zuwa da annabi da babba da ƙarami babba da ƙarami عليه الصلاة والسلام والسلام صلاة الله بك صلاة فتنة محمد صلى الله عليه وسلم صلاة رحمة إلى رحمة كيف أصلاك ذاك بسبب كذلك كونها كتحب النوال كما تأيي الشاشرة كما يا كما تأيي الشاشرة yanzu garin Madina annabi ya bayyana a Madina a nan duk garuruwa a nan aka shaɗe aka aka aka kafa da hasken bin Allah ko haka ne abubuwa mu gane bai zama ne ya fi wata haula da zama cikin za ta za ta kai Madina wajen shafe kafin ya kaza ya zama a kaula a ake koyon musulunci shi ne idan na wata ɗaya ba ta shafe Allah ana gani dan Allah suna gani ba alayhi salatu lillahi subhanahu wa ta'ala salatu Allah da gefe Allah tabbata ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatu salatu jihad albarakatun ta kumsi ni baraki zabo saboda arzikin salatun Annabi ya ya taimako da sarikin da wanda wato yake da kururuwa musulma ta tafi إذا ما دينك المفضل عليه الصلاة والسلام وقال على المفضل الله كذا أبوه كذا أبوه فكذا يبني شرح هذه الشريعة من شاجوا بفكة لشرقه لا لا بغاية على رمضان الله يتمضى على ذلك إن شاء الله رب الله kaddama za a nasa so mu tsaya da kuma wannan jakar da ya jago da yawa